alkama alkama alkama shi ne alkama kun san kuma akwai jinsinsa su hinta su sha'ir da dai sauransu mugramun yakan zo da ma'anuna daga cikinsu akwai irin a cusa maka san abu ana muguramin bi kaza watan ni mutum mai yawan son kaza muguram kuma abinda aka biya abinda za a biya shi wata abinda za a biya an lalata shi za a biya muguram ne alistifham tambaya na baha ya faɗakar tamazzaka ya kikice ko ya keta za'idatun za'idatun idan ka kalli tsiro idan ka kalli kaman wake ko kuma masara za ga idan ya sha ruwa ya yi wata jijiya ta shiga cikin ƙasa ko to shi ne za'ida za'ida kakumanta osborne za'id shi macin da za'id ne shi ma yau ba a turbatu turba kenan ta'ammala yayi kula yayi kulawa ana ma ta'ammaltu bi kaza wa kaza ni ban kula da kaza ba tatadarraju tana darajantuwa wata abu nake girma mataki mataki mataki mataki annama'u shine karuwa ziyada bi ma'ana huruful idgamin bi gunna ko yanmu yanmu ta'alu tana ɗaukaka daga ala ya alu ko alat ta'alu kasura ya yawaitu kharaja ibrahim yawon wata ranar ibrahim ya fita illu kul zuwa gonaki jami'an hakalu ma walidihi tare da mahaifinsa bi qasdin nuzhati da nufin shakatawa wa kana alwalidu maghraman bil istifham yaron ko ya kasance mai yawan tambaya ne watan an cusa mai yawan son tambaya an kulli ma yarahu kan dukkan abin da ya gani shi kawai komai ya gani sai ya tambaya wa kana waliduhu wa mahaifinsa kuma ya kasance ya arifu shay'an kafiran ya san abubuwa masu yawa anan da bata kansa rai fattafaka arra alwaladu habbatan sai aka dace yaron ya ga wata kwayan hasi ala wajhil arda bayan kasa famadda yadahu sai mika hannunsa li ya'khudha hadiyan ga dauke ta fa idha hiya laziqatun bil ard sai gashi ta manne da kasa fatarka sai barta wala fata walidu sai mahaifin shi yawaiwaya ilaihi zuwa gari ilaiha zuwa gari ta wato yawaiwaya yayi waiwayo mana ya kalle ta kawai yawai goyi kalle ta faqala alwali sai mahaifin ya ce hadhihi habbatu qamhin ai wacan nan abin nan kwayan hatsi ne imtassatir rutuba ta ta tsotsuruwa ta sha ruwa imtassa da kamassa ya tsotsa imtisas tsotso faka bira jisma sai jikinta ya girma wata mazzaka kishiruwa sai bawanta ya tsatsage aga kishir shi ne bawo kishir laimun kishir bayit kishir roman diga sunan didi bawo kishir ne fakar jadmin ha za'idatun sai ga wani tsoro ya fito wa nazalar fitur ba sai ta sauka a cikin turbaya talabar lilgida'i domin neman abinci yar wata jijiya karma wa hadhihiyal jizru wannan shine jizru shine kututtura ice idan ya girma walidhalika tajidu alhabba dan haka ne kake ganin waccan nan kwayan hatsin lasika bil ard kamar ne da kasa wa idza ta'ammalta fiha idan ka kula da ita da kyau wajadta za'idatan wajadta za'idatan ukhra za ga wani tsoron kuma daban wata tsoron daban ta daraja fin nama'i ita kuma tana bi daraja daraja wajen tsawo annama bi ma'ana ziyada wata alu kuma tana daukaka kullama kasarul gida'u duk lokacin da abinci ya wuce sai ta daukaku sai ta girma wata kunu saƙan nabati na wato kawuni saƙan nabati ita ce kuma take hada ko take samar da saƙ ice na tsiran wahiyar da ta hamilu sun bulletin kam ita ce kuma take dauki da saushiya na alkama din iltimasul uzur neman uzuri ashara yayi ishara almuturu muturu soshiya soshiya muturu soshiya irin na dawa irin na musara gero arada ya bijiro wajaha ya fuskantar musibin wanda ya dace da wani abu ana musibin na dace ai ana muwafiqun anti musibatun ai anti muwafiqatun mukhti'un wanda ya kuskure daga akhta yukhti'u wanda ya kuskure ya aikata ba daidai ba amma wanda ya daidai sai ce khati anta khati kun gani kai kuskure in ko kuskuren ba na ganganci bane sai a ce mene anta mukhti'un ra'a mufattishun maratan tilmizan sagiran wani supervisor wata rana ya ga wani karamin yaro dan makaranta sosai fi maktabati sanatul ula ajin yan ajin farko wa kana la ya'rifu shay'an yumsiku la ya'rifu kaifa yumsiku al-qalam alhanin yanin bai san yadda ma zai rike alqalami ba wara'a min wajhihi ta fuskan sai sai ya ga annahu la ya'rifu shay'an min durusihi yanan ma bai san dukkan abin da yake yi ba dan darussansa sa mutumin ya gane ta fuskansa fasa allin fatish tilmidan sai wani sai wannan so ba zan yi tambayi wani dalibi hadin su alwan tambayan ayyul adadai ne aka baro shin wani adadi ne yafi girma salasa ashara am saba ashara sha hudu koko sha bakwai fakamar tilmizu baki fa sai mu dan ɗalibin ne ya miƙe ya tsaya wakada sai ce a salasa ashara ai sha uku ne ya sayidi ya shiga bana wakalin fatishin mai binciken ya sai ce isma ya bane ya saurara ya kai dandana tasgirin na ibnu ko idza kana indi sallatan idan ya kasance inda kwando guda biyu min zura na masara wahidatun fiha thalatha ashara mutar mutaran daya a cikin ta akwai soshiya guda 13 wa thaniya fi hasaba ashara ta biyu kuma tana da guda goma sha bakwai faiza arabtu ha alaika idan na bijiro maka da su fayyatu kuma ta akwai wace za ka zaɓa faƙaɗa sai ya ce akwai salatar latibi fiya talata ashirar mutara zan da wacce take da soshiya ne guda goma sha uku fawo jihar mafatishin su'ala sai wannan mai cikin bikakatar da tambayan ila jami'i talamin zuwa ga dukkan ɗaliban wakala sai ce a hadar tilmidin musibin wani yare ya dace kuwa an makuta koko ya kuskure farafa a tilmidin ne da hussein wani ɗalibi daga hannun saukala sai ce kowa musibin eh ya dace mala fasalahun fati sai malam sai ba zane tambayi wannan ɗaliban limaza saboda mini wakala sai ce li'annahu la yuhibbul Oh, na'am, li'annahu la yuhibbu zura. ko saboda shi bai san kwayan masara ne shi ya sa faɗa haka mun yi bike nan ko to an zo da na biyun ne insha Allah za mu tafi da su haka guda biyun tun da na dai dinnan kuma shiga mata a tafai dai ka zo da shi? to za mu iya yi? na? jaza'us sidiki sakamakon gaskiya ƙadartu na sami iko mula'un shi ne mugramun e mula'un bi kaza ai ana mugramun bi kaza na cika san i'm fond of shi ne mula'un al'iudu musanya alhasdu shi ne girbi attalafu lalacewa hasulun shi ne product wanda ke ya samu ƙussa fili amurin ne na ƙasa ya ƙussu ƙussa zahabar fallahun ila jarin lahu ganiyin wani manomi ya taba zuwa ga wani makwaci nasa mawadaci mula'un bisaidi wanda yake ya cika son farauta wa shaka ilaihi ma asabar kamha sai mashi kukan abin da ya sami geransa a alkamansa fi haƙaliha a gonansa minar talifi na ɓacewa na lalacewa bi sababi kafar tudukuli kilabi hifihi ba don kuma saboda yawan shigin karnukansa cikinsa faƙalar jari sai makwabcin nan ya ce ya iya hakikatan ya sahibi haka ne kai abokina kafiran ma nazar kilabi fi haƙalika da ya karnuka na suna shiga cikin gonakinka wadabin ma sababa ta shi amina talafi hakika mata sababa wani abu na lalacewa lalacewa shine talab wa ana musta'idin li ta'awid khasaratika kuma ni shirye nake da in musun ya maka hasaran da kai fa qala al fallamana mun sai ce lamma ra'aytu ma hallabi kun ga halla ya hulli kenan na sauka yayin bayan na ga abin da ya same ni bi ardi a kasata a kacin kasata bi min na lalacewa da'awtu sadiqan li sai ni kira wani abokina li taqdiril khasara din ya auna min hasaran da aka yi ya ci na naira nawa ne ko buhu nawa ne wa nara annaha tablughu 30 junayhan mu mun muna ganin hasarin da ne zai kai buhu 30 junay 30 faqaddama thari faqaddama ilayhi thariyu wannan mai kudin sai gabatar mu da wannan نعم نعم نعم فطلبكو فقدم إليه الثري sai wannan maudacin athari maudaci sai ya gabatar da matalaba mai liwat irin abinda wannan mutumin manomin ya nema na musanya iwad musanya wannan ma ja waqtil hasd bayan lokacin girbi ya zo wajar fallahu anna juz'a alladhi dhannahu talifan sai ya samu bangaren da yake ganin ya lalace a tabiya hasan hasilin ya samar da abin nan mai kyau ya samar da kayayyakin gona mai kyau watan hatsi mai kyau fa dhahaba ila thari sai ta boje maudacin nan wa wa alamahu bi tahbi haqiqatul sai sanar da shi haqiqatin halin da ake ciki wa kala innahu ka atali raddil mablagh sai ce yanzu dai gaskiya na zo ne dai in mai da muka kudin nan li'annahu la yara li nafsi haqqan fi domin yana ganin ba shi da wani haƙi a cikin wannan kudin wa kala sarihu wannan mai kudin sai ce hadha ma yambagi bainar rajul wa rajul to ai haka kamata a ce ya kasance tsakanin miji a tsakanin mutum da makwabcinsa ya zanto akwai rukun amana thumma dhahaba ila hujjatin ukhra sai ta fota daki daban wa adama ma'ahu khamsatu amsal al-mablan da ya dawo yana rike da wani da wannan misalin amount din na money na kudi wa qaddamahu ka'ila sai sai gabatar da shi zuwa ga manomin nan ka'ila yana cewa idakhir hadha al-mablag kai tattalin wannan kudi ka ije shi hatta yasira umur binika ihda wa 20 sana har sai shekarun danka ya kai shekara 31 wa idh zaka a wannan lokacin sallim ilaihi sai ka bashi kudin kaga zai zama junai nawa kenan 60 nan 30 nan 30 wa qussa alaihi qissatahu sai ka bashi labarin dalilin samun wannan kudin da kai al-khufash jemage jami'in shi khafafish yatufu yana kai kuma ya tura ya bin mamaki wonderful athadiyu shine nono irin na mace yunshibu yana kafa kafafunsu da na yunshibu yana kafawa aljurzan shine bira juraz jam'i kenan yamtassu yana tsotso ya turfin laili haiwanun shabihun bittairi cikin dare akwai wani tsuntsu da ke tashi ka yayi kama da wani dabba da ke tashi kamar tsuntsu la sauta lahu amma ba shi da sauti wala litayaranihi haka nan ma tashin su bai da kara shi ko su daga ci iska ya wuce kawai je mage ba wa yadkhulul buyuta ahayana wa lokaci ka shiga cikin dakuna fayatufi bi kulli ghuraf sai dawafi kai kuma a cikin dukan dakuna wai za waje da nuran idan ya samu wani haske kharaja bigayati sur'a sai fita da sauri in ya ga haske fama huwa hadha alhayawan ya tura to ya bin mamaki wannan wani irin halitta ne dabba ne hadha huwa alkhufash wannan aje magi kenan lahu ajnihatun min jildin yana da fakafakai na fata raqiqin masu sirri matin masu ƙarfi kun ga descriptive essay wala rishi lahu amma bai da jawizga gashin kaji na'am ina ne hmm? نعم هذا لا ينبيكو نعم كاتشي وإذا وجدنا فما هو هذا الحيوان نعم هذا هو الخفاش wannan shine jemage lahu ajnihatun min jildin yana da fakafakai kun ga junh fufuke ajniha fakafakai yana da fakafakai na fata raƙiƙin sirara macinin masu ƙarfi walari shafihi ba shi da jawizga wai lidu a wuladahu kuma yana haifan 'ya'yan shi ne wai yurduha yana shayar da ita ne min labani da kanonansa kaga sabanin tsuntsu kenan tsuntsaye kwai suke yi fahuwa bi zalika laysa bi tarin duk da haka shi ma shi fa ba tsuntsu bane bal huwa min haywani the thadi yana daga cikin mammals mammals dabbobin da suke da nono hantsan nono suke shayar da 'ya'yansu da shi su ne haiwanu thadi wa hadha alhaywan wannan dabban la yatiru illa bil bita shididid lianna daw ash-shams saboda hasken rana yu'zi ainihi na cutar da idansa fala yubsiru dan haka ba za su bai gani in ya fito da yini walakinnahu walakinnahu haka ne ko haddatu sami sai dai shi mai kaifin ji ne ko yaya su mutsi zai faɗa ku walahu uzunani na da kunnaye kabirata ni manya da zalika domin haka wato domin saukin jin harka motsi wa kadamahu fihi ma asabi'un kafafuwansa kuma akwai yatsu wa azfarin da kumbuna mutakawisa wanda suka langwashe kaman baka shine mutakawisa yushuha fi khashabatin agusin yunshibuha wanda yake kafa kafafuwan nan fi khashabatin a katako ko agusin ko kuma rishi shajaratin gushin bishiya ya ta'allaku biha sai manne da ita idan arada an nama idan kuma yana son ya bacci duk lokacin da yake son ya bacci haka bai ke yi fa abin zai baka mamaki wai ba kun ka ganshi haka akan bishiya akan rishi a shi karkashin rishin za a ganshi a kama kuma ita bacci bai faduwa bai faduwa kuma inda har ya faɗu ya faɗu to ya tashi aiki ya tashi aiki eh in ya faɗo gaskiya karewa yake yi iyi a gani da kafafuwa sai ya rike rishin ice kuma yana ta kasan rishin fa kuma sai ya rufe jikin shi ke ta bacci Allah mai iko layi na nawa ne idan arada an yi nama duk lokacin da ke sanya bacci wa min khafafish daga cikin jemagu ma yushbihu salab akwai wanda ya kama da dila kamar wannan ka kalle shi gashi ne ya kama da dila ko kirkici fi waje ta fuskan sa wali zalika yusamma da haka da ake ce mishi haywanu salab ay asalab ta'ir ko fa'alab ne amma tsuntsu wa giza'uhul juzam abincin sa biraye ne wa nahwa da makamancin su wa minha daga cikin su kuma ya tagazzabi zubaba ko da kicin guda wal hasharat da kwari as-sagira kanana wa minha daga cikin su ma ya akullu faki akwai wanda kicin kayan marmari shi ne zaka suna shanyan mangoro suna shan mangoro da yazawa da sauransu wa minha ma yamtassu da magairihi tsanin daga cikin akwai wanda suke tsotsin jinin wasunsu milla haiwan na dabbobi akwai waɗanda mafi hashin jinin jikin ɗan adam suka yi in kai wasan sai ya faɗo sai ya sauka kan kawai ya rinka tsakan jikin kai na shan jini eh wallahi masu kaifi to Allah ya samu dace insha Allah ta'ala za mu dakata sai Allah ya kai mu alfiya gobe ko to Allah ya sare mana subhanakallahumma